بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره مقدار العظيم الحمد لله يومنا litini 22 ga watan safar hijira ta 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan August na shekara ta 2024 a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka wato littafin tafsirul anani na Maulana Musho Ibrahim radiyallahu anhu zamu ta shafi na 17 18 ko a mun yi kasida ta ta Abu Sakar al-Huzali ko tamannaitu min hubbi ulayyata mun karanta ta ita ce karshen karatun mu lokaci ya kure an karanta ta da sauri da sauri to yau bari mu ƙara maimaita ta sai mu ci gaba a eh yace fa fi lisanil arab ya zo a cikin lisanin arab ma nasahu ga abin da yace qala abu sakar al-huzali yace abu sakar al-huzali yana cewa tamannaitu min hubbi ulayyata annana alara mutum fil bahar laysa lana wafru yace tamannaitu nayi gurin min hubbi ulayyata saboda soyayyar da nake ma wata mata da ake ce ma ulayyata yace yayi gurin annana cewa mu alara mutum ya zama muna cikin wani tsibiri fil bahari a cikin kogi laysa lana wafru babu wani a tare da mu ramasi ramasun shine irin jaziran nan ta tsakiyar ruwa ko ana tafiya a cikin tsakiyar ruwa haka sai ga ga wani tsauni nan a ciki ga itatuwa ga komi ga komi amma a tsakiyar ruwa kuma yake yace to wai saboda san da yake ma wata mata da ake ce ma ulayyata ya so a ce da shi da ita su samu damar yin rayuwa irin wannan gurin laysa da na'u babu komi a tare da su daga su su kawai su yi hidimar su babu kowa yace amma wallazi abkawa za haka wallazi amma tawahaya wallazi amruhu al-amru yace na'am wallazi abka wa adhaka na rantse da ubangijin nan da yake sa kuka ya sa kuma ayi dariya wallazi amata wa ahaya wanda yake sa yake kashewa kuma ya raya wallazi amruhu al-amru na rantse da wannan ubangiji wanda lamarin sa shine lamari akan tarakatni agbidil wahsha in ara alifain min hala yaru uhma zajru yace fa qartarak la qartarakatni hakika ulayyata ta banne agbidil wahsha ina kudayen namun jeji yace wai san da yake mata ya sa yanzu ya zama ma namun jeji ma kwaɗayin sa yake yi wai me yasa yake kwaɗayin sa sai yace wai in ara alifain minha diyayin da ya ga abokan tarayya guda biyu na dabbobi la yaruhu mazajaru wata tsawa ba ta hirgita su wai in ya ga abokan tahiya abokan rayuwa na dabbobin daji guda biyu suna rayuwa da dabba naman daji da matashi suna kai kawansu a cikin daji suna hidimar su babu ruwan kowa da su suna hidimar su yace wallahi in ya gasa sai ya ji sun burge shi wai sai ya ji ina ma a ce da shi da ulayi ta su ma sun sami irin wannan damai shi rayuwar su kada su wata ya ba ruwan kowa da su yace idza zikra bi yartahu qalbi li zikraha kaman fadda usfurun kaman kaman tafadal usfuru balbalahu ballalahu alqabru yace idza zikrat idan aka ambaci ulayyata yace yartahu qalbi li zikraha zuciyata sai ta rika karsashi tana tana nishadi saboda ambaton ulayyata kaman tafadal usfuru yace irin karsashin nan kamar yadda al usfuru tsuntsu tsuntsu tafara yake karkada jikin shi ballala hulqadaru a lokacin da ruwan sama ya dansa safe jika jikin shi wai irin karsashi da nishadin da jikin da zuciyar shi ke yi idan ta ji an ambaci ulayyata wai irin tsaye ne da girgizar da tsuntsu ke yi in yi jike da ruwa karkar ɗan nan ya karkada wai haka zuciya suke karsa shi ta yi rawa idan ta ji an ambaci ulayya ya ce ta kadu ta ditan da idan malamar suha watan butu fi a ɗaraƙi halwaraƙul huduru ya ce yadi hannuna ta kadu tanda ta kusa ta fara ɓaɓɓagar da ni'ima na ruwa iza malaman su hadiya inda ya shafi wannan mata ulayyata wai da san da ya taba ta da hannun shi saboda ni'imar da ke jikin wannan matai hannun shi saura irin shi ma ya rika dagar da ruwa saboda irin ni'imomin ni'imomin da hannun ya debo watan butu alwarqul khudru yace watan butul warqul khudru hannun ta kusa ta ta tsarar da ganye kore ganye kore fi a ɗara ha a gyaffanta, wai hannun saura irin a danga ganin koren ganye ya tsaro a hannun shi ya hito. Ka san ai koren ganye yana hitowa a cikin ƙasa mai ni'ima ne ko? To hannun ba ya ce saura irin ruwa ya ta gaba saboda ni'imomi to wai hannun yanzu ma hajji yake saura kirin ma ganye ma kowan ganye ma ya ɓuɓɓugo a hannun ya saboda ya taɓo wata mata mai ni'ima saboda ƙarya haka yake riyawa a zuciya cewa wani yana ba da labarin irin yadda yake santa ne da yadda yake siffanta kaifin soyayyarta da tasirin soyayyarta da kuma ni'imar ita wadda yake so din yace wa saltuki hatta qila la ya'rifu qila wa zurtuki hatta qila laysa lahu sabru yace wa saltuki na sadu da ke ulayyata hatta qila har sai da mutane suka dinga cewa la ya'rifu qila kai wannan wa masoyin bai san rabuwa ba kullum shi yana nan tare da masoyin shi wa zurtuki yace na zirce ki hatta kila laysa lahu sabru har sai da mutane suka ce ka wannan ba shi da juriya ba ba hakuri kullum dai shi ne gajiya yace to faya hubbaha zidni jawadan faya hubbaha zidni jawan kullu laylatin wa ya salwata al ayyami maw'idik al hashr yace faya hubbaha ya soyayya wannan mata zidni jawan da domin kula bakin ciki kullu laylatin kowane dare ya ce wa ya salwatal ayyami ya san cewar ranaku wai a ce ga wata rana da za ta zo ranar ranar sancewa ce ranar da zai daina santa ce ya ce to ya san cewar nan na ranaku mau'idukin hasharu ma'alƙawar saki da ita ce tashin alƙiyama ba wata rana da za ta zo da wani abu da zai sa ya sance ya daina san ulayya kawai dai alƙawari in dai so ake daina san to a haɗu tashin kiyama kawai eh dai dai mutuwa dai kiyama yace ajibtul sa'i dahar baini wa bainaha falamman qada ma bainana sakana daharu yace ajabtu yace ina mamaki da sa'ai dahari da aiki kai kawan zamani baini wa bainaha tsakani na da ita ina mamaki jujjuyawan zamani da yadda abubuwa kuma yanzu suka zama yace falamman qada ma bainana yace diyayen da abin da ke tsakaninmu da wannan mata ula ta ya kare ya zama komai an yanke shi yace ce sakanar daharu zamani ne kawai ya mace ta tashi yace ai in dai kaza an ce gashi tsakanina da ula ta an raba jaha kowa ya kama kanshi yace to kaka tambayi kowa kawai ka ce kiyama ta tashi eh to wannan kasida kun ga ya kawo mana ita kamar ana wani abin nan ko akwai abin da yake nihi da kawo ta bari ka ji yace qayal mustamli min al-shehi abi muhammad ibn barri rahimahullah ta'ala a a wanda ya illa imla'in wannan zance daga Sheikh Abi Muhammad bin Barri rahimahullah ta'ala ya ce wanda ya hakaito wannan din wannan waƙar daga gurin bakin mai ita yace lamma amlana shehu qaulahu yayin da sheikh yayo mana shifta ya faɗi zancen nan nasa da yake cewa watan butufi a darafi hal wariqul khuduru yace lokacin da yazo inda yake cewa watan butu ta tsarar da waraƙu ganye kuduru mai kore kore fi a ɗarafiha a gefenta ita hannun shi ya ce to da ya faɗi wannan da haka sai ya yi dariya shi malamin sai ya yi dariya sun maƙala sai ya ce hazal baitu ya ce kun ga wannan baitin kana sababu fi ta'allumul arabiyyata shine dalilin da na koyi ilimin larabci yace dalilin wannan baitin na watan butufi a ɗarafi hal waraqul khudru yace shine dalilin koyona da ilimin larabci fa qulna lahu sai muka ce mishi malam wa kaifa zalaka to ya haka qala sai yace zakara abi barri yace babana barri ya bada labari annahu cewa shi barri din ra'a fil manami ya gani a mafarki qabla an yurzaqani kafin a azarta shi da ni wato kafin haife ni kenan ka annafi yadihi rumhan dawilan kamar a hannunsa akwai wani dogon mashi fi ra'sihi qindilun akwai wata fitilla akan mashin kuma wa qad allaqahu ala sakarati baitul maqdis kuma yaga haƙiƙa ya rataye wannan mashin akan dutsen da ke jikin baitul maqdis to shikenan da yaga wannan mafarki fa ubbira lahu sai aka fassara ne mafarkin bi an yurzaqa ibnan cewa Allah zai azarta shi da wani da yurfa'u zikruhu bi ilmin yata'allamuhu shi dan zai ɗaukaka ambatan shi uban da ya mafarkin kenan. Saboda wani ilimi da Allah zai azarta ɗan da shi, kamar kai kai mafarki sai a ce ma to za ka samu wani ɗa, ta dalilin ɗan ne za a san ka, saboda wani ilimi da Allah zai ba ɗan. An gane misalin? Shi uban shi ya mafarkin, shi barri. Sai aka fassara mai mafarkin cewa fassarar shi ne Allah zai azarta ka da wani ɗa, ta dalilin ɗan za a san ka. wani ilimi Allah zai azarta dan da shi ta yace to falan ma rizqa ne yayin da aka azarta shi da ni yanzu to wace ba mu labarin yanzu dan ke ba mu labarin abin da ya faru tsakanin shi da uban shi an gane shi kuma uban shine wannan shine wanda ya waccan waƙai an gane ana fahimta ko yace to wa balagtu kamta asharata sanatan da Allah ya bashi ni na kai shekara 15 hadara ila dukanihi to ya je shagon shi inda yake kasuwa wa kana kutubiyan ya kasance dan sana'a sai da littafi ne to hadara ila dukanihi zafiran al-haddadi wa bin abi hasinata mutum biyu ne nan ya ambata zafiran al-haddadi wa bin abi hasinata duka mutane ne to su innan mutanen an fahimta ko hadara ila dukkanihi sun zo shagon babana wa kana kutubiyan shi kuma dan sana'a sai da littafi ne sun zo gurin shi su kuma malamai ne wa kilawa ma mashahurun bil adabi su biyu din zafar al haddad din wa bin abi hazan din dukkan su ke fara da ilimi da ladabi yace fa an shada abi hazal baita to shikenan sai babana ya rera wannan baitin a cikin waccan waka kenan sai ya rera wannan baitin yake cewa takadu yadi tanda iza ma lamastuha watan butu fi a tsaraki halwari kul khodoro akwai karatu wannan da zai hidda mana ya ce takadu ya ji tanda hannuna ta kusa ta babbagar da ruwan ni'ima iza ma lamastuha diya inda na shahi ulayyatu watan butu kuma ta tsarar fi a tsarafiha a gehenta wariku azurfa alkhuduru mai kore kore ai waraqu alwaraqu shine ganye alwari'u azurfa. An gane? Alwara'u ganye, alwari'u azurfa. To shi, da za ka ji zai warware, shehu zai warware mana. Ƙala ya ce, da ya karanta waƙar, shi baban nashi, ƙala sai ya ce alwari'ul kuduru, sai ya karanta da alwari'ul kuduru, koren azurfa. Koren azurfa. azurfa ko ba tsirowa take a ƙasa ba. Waraku yake so ya ce na ganye, saboda bai kyautata arabiya ba sai ya ce wari. Su kuma in san malaman su biyu suna guran. Yake faɗin wannan magana su kuma shahure ne a ilimi. To, to shi kenan bai kasarin ra'i ya yi maraɗin wasali ƙasa. Fada hika minhu lilahanihi. Fada hika minhu. Su biyu ɗin sai suka ƙyalƙyale da dariya minhu mashi lilahanihi saboda ya yi ma arabiya lahani. Ya mai da ganye azurfa. faƙala sai ya ce, Ya bunayya ya ce, Ya kai ɗana, ana muntazirin tafsira manani, ya ce, Ni ko ina nan ina sauraron fassarar mafarkin nan da aka yi mani, la'allallah ya rafa'u zikiri bika, ko cewa Allah zai ɗaukaka ambato na da kai, fa ƙultu lahu, sai na ce mashi, To ayyul ulumi tara an aqra ya ce, To yanzu ba ba wani ilimi kake sa ran, kake ganin ya kamata in karanta, faƙala sai ce, Iƙira'in na hawa, je ka karanta nahawu ai rashin iya shi yasa malamai suka yi man dariya da nahawu din yace ai rashin iya nahawu yasa aka yi man dariya ko aka ga bai na je ka karanta nahawu hatta tu'allimani hannu na ka sanar da ni ka je ka karanto in ka koyo ina nan kai zaka koya mu eh ba dai na yi sun man dariya ba na mai da waraku wani to je ka koyo yace fa kunta a qarawa ala shaykh abubakar muhammad bin abdul malik bin sarajan yace sai na tafi ina karanta nahwu a gurin Sheikh Muhammadu bin Abdul Malik bin Sarrajan rahimahullah yace a gurin shi nake karantowa summa aji'u sannan ya in zo kasuwa gurin shagon littattafan babana fa allimhu sai in koya mashi eh eh yace to haka ta faru inta hazan can ya kare min lisanil arab daga littafin lisanul arab wa fi hadha al-qadri kifayatun shi Ibrahim yace to a cikin dai wannan gwargwadon abin da muka kawo akwai isuwa da zai sa mutum ya tashi ya nemi ilimi kuma a gane ilimi shine kan gaba wallahu waliyyu tawfiq Allah shine majidincin gamdakatar ai an gane kissan nan sosai ko eh shi uban bai kyautata arabiya ba da yazo yana karanta wannan kasida sai karanta waraqu ya karanta shi da wariqu shikenan su kuma masana suka yi ta kilkila mai dariya shi kuma dai to yana nan yana yana dakon jiran ranar da za ta zo mashi ranar yayewa ga kuma dama wata ru'uya da yi shi ne dai kuma har abin da ya faru din ya faru kamar yadda muka ji to dalilin da yasa aka kawo mana wannan kissa saboda a hinto mana da wancan bai in ba a kawo mana kissar ta kakkarta ba an tauye mana labari ka san dan adam kuma da son ya ji labari duka dan adam bai san a mai cogen labari yana son a kawo mai complete zance to ma'ana kuma da ke cikin kasida shine mutum ya ji yadda dalilin kalma ɗaya ta sa ma wani kishin sai ya iya larabci, ya kuma sami kishin nuna ma ɗan shi ya koyi ilimin, ya koya kuma ya koyi ilimin gurin ɗan nashi, akwai darussa da yawa cikin wannan wannan kisa nan. Kal wasali ɗaya da ya canza, ya canza mashi, ya sa mai dariya. Ya canza mashi kishin son aikau ya nemi ilimin nan. Ɗan shi ya zo ya nemi shawarar wani ilimi zan nema ya ce nemi ilimin Arabiya ko don mu hita kunya. Ya nemi ilimin sannan bai ji shi uba ba ne kuma ma sana shi sai da littafi ba da zan jahili ma bai sai da littafi sannan bai ji nauyi cewa dan nashi ya koya mai ba yace je ka koyo tun kan a haihi dan kuma yayi mafarki dama yace to je ka koyo in ka koyo ka zo ni kuma ka koya ma a haka da shi da uban da dan sai da suka zama ke kasa su kuma cikin ilimin arabiya kuma darajar dan ta dauka kadan ya zama aya ne a cikin ilimin da ya karanta ilimin nan na hau. To duka dai nan dama shine muqaddiman wannan littafin nan ta kawo ƙarshe. Dama a cikin ta Shehu ya radiyallahu anhu ya gawo mana zance ne akan muhimmancin ilimi da kasancewa ilimi shine mafi ɗaukakan al'amari da mutum zai nema kuma shine dukkan daraja wanda ya ilimi shi ke da daraja wanda bai ilimi ba ba shi da daraja wanda ya ilimi ya yi ladabi shi ke samun girma wanda bai ilimi ba bai ladabi ba kowa ya baban shi ba zai samu girma ba sai dai kawai dinga jin dai buguzun da girman baban shi a ƙarshe kuma dai ba zai zama uban nashi ba tunda bai bi hanyar uban nashi ba to saboda haka wannan ya amfane mu mu daina alfahari da nasaba mu daina alfahari da dangane mu daina alfahari da zama ma da wasu waɗanda suka ƙware akan wani abu abin da ya kamata shine in babanka ya ƙware akan ilimi yi ƙoƙari ka koya in ka zanna da inda suka san abu koyi abin ka iya wannan kawai shine girman ka shine darajarka bayan wannan babu wani abu da zai iya kawo maka daraja a cikin mu'amalar ka ta mutane ta yau da kullum ko suwaye gidanku ko mai kuke da shi ko menene iya abin sannan ka zama dan gida mun ji a baya kawo mana kasida ta a a muham a ya da suna a eh bin Mustafa al-Alawi ko ita ce Sheikh yawa Sheikh Muhammad Pal ko bin Babal Alawi At-Tijani kaji ya kawo mana kasida yake cewa idan ɗa ya gaji abin da uban shi yake akan shi na ilimi da ladabi to wannan dan shine ɗa uban kuma ya ban magaji idan ka ɗa bai gaji abin da uban shi yake kan na ilimi da ladabi ba amma ya gaji kuɗi da gonaki da hilaye da motoci da sauransu to wannan ɗan ba ɗa bane uban kuma bai ban magaji ba saboda haka da Allah sai mu lura daukakar darajar mutum abin da yake da shi ne ilimi da ladabi da shi ne kada ake girma duk inda kaga ana alfahari da wani abu na duniya ana alfahari da ilimi ko ana alfahari da nasaba kai ana alfahari da nasaba da takama da dangane da sauransu wannan abin an tahi akan duhu ba shi Allah ke nihi ba kuma bai da wani amfani a duniya ko a lahira Allah ya samu dace alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk